إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka riyadus salihin min kalamin sayyidil mursalin na al'allama imamun nawawi abi zakariya rahimahullahu ta'ala sati da ya gabata mun fara kan mamance da yau muna 27 ga watan safar hijiran manzala sallallahu alaihi wasallama na da 444 wanda ya daidai da 23 ko watan tara miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun har karanta wannan babi babi na 45 باب زيارة أهل العلم أهل, أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة باب يوليك كرم تقدموا أكن زيارة مأبوتا الخير da zama da su da abokantakarsu da san su da neman ziyararsu a kai musu ziyara da neman addu'arsu kuma da ziyartar wurare wanda suka zamanto na falala mun tsaya a ƙarƙashin hadisi na 372 za mu tashi kenan a kan hadisin abdullahi bin mas'ud na 374 قال المؤلف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم yake tambaye mazala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ce wani sahabi ya zo wajen mazala sallallahu alaihi wasallama sai ya ce yaya mazala sallallahu alaihi wasallam me za ka ce ga mutumin da yake son wasu mutane amma bai game da su ba Allah ko a lahira ba zai game da su ba ko har yanzu bai haɗu ba bai kai matsayinsu ba wakala rasulullah sallallahu alaihi sallama sai mazala sai da mun ci Allah su kara tabbata gare shi ya ce mishi almar'u ma amman ahab ya ce mutum na tare da wanda yake so shi yasa wannan hadisi na karantar da mu idan za ka yi aboki ka yi abokantaka da mutumin kwarai mutumin kirki domin gobe kiyama tare za a tada in na kwarai ne tabi'ar shi ta kwarai za ka same ta sai zamanto kai ma ka zo na kwarai ka zama na kwarai idan kuma koma bayan haka nan yadda tabi'ar shi take haka za ka kasance saboda ɗabi'a abu ne wadda take tashi ta kai ga ma'abocin ta kai ga aboki ɗabi'a aboki tana zuwa aboki zuwa aboki da in muguwar ɗabi'a ce gare shi kala kana kyamata yau da gobe yau da gobe har sai a waye gari baka wannan kyamar muguwar ɗabi'a da abokin kai wata rana sai ka tsinci kanka cikinta to haka kuma ɗabi'a ta ƙwarai hankali a hankali mutum zai kasance baya da tabi'a ta kwarai iya tare da mutanen kwarai masu tabi'a mai kyau yau da gobe da gobe iya tsinta wannan tabi'a ya tsinci waccan ya ga waccan haka sai a waye gari shi ba ya zama to mutumin kirki sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma amman ahab mutum tare na tare da wanda yake so muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adab kalkashin hadisi na 6169 imam muslim ya fitar da shi a kitabul birri was sila wal adab kalkashin hadisi 2640 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سمونا حديث لك أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر وأن يرجع الله تكار تبتع قريش يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لك النبي وأن سيرا الله دامون سكار تبتع قريش يتي الناس معادن كمعادن الذهب والفضة متاني ma'adinai ne taska ce ta ƙasa arziki na ƙasa ma'adini ka ma'adini zahabi wal fidda kai ka ce irin taska ta zinariya da azurfa kenan kala-kala ne wannan zinariya ba ta yi kala da irin waccan zinariya ba ɓangaren darajarta da abin da ya kama da haka haka ita ma fidda azurha haka sauran karahuna wannan ɗaya daga cikin misalai ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka na abin da jinsi ne amma za ka ga an sha bambam sai ce khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faquhu mafifitansu wanda suke da fadala a lokacin jahiliyya a lokacin jahiliya ma mutane ne masu alkhairi ba a samunsu da kuskure ba a samunsu da muguwar tabi'a ko a jahiliya to khiyaruhum fil islam idan suka musulunta kuma suka fahimci musulunci hallau yau su ne mafifita gane ko a lokacin jahiliya suna mafifita idan suka musulunta kuma suka fahimci addini hallau har yanzu wannan falala da daraja tana tare da su sun yi sauran mutane wal arwahu junudun mujannada su kuma rayuka shi kuma rai shine abin da gangan jiki take haɗa da shi a samu rayuwa da ya rabu da gangan jiki to mutuwa ce to junudun mujannada rindina ce wadda take tattara wuri guda wadda suke haɗe fama ta'arafa minha italafa da zaran sun yi sanayya da juna to sai su rungumi juna su zama ɗaya za ka ji ana cewa class ko wani class kina ne sai ga kamar wuri guda suke kamar ɗan juna ne haka misali in kuka yi aji ɗaya da mutum kana ganin kai kana ganin shi kamar ɗan uwanka ne da abin da ake ana yi tare to haka idan suka san juna sai zamanto sun rungumi juna sun zama ɗaya wa ma tanakara minha ikhtalafa kuma idan ya zamanto an watse zukatansu tana kyamar juna to ikhtalafa sai su samu sabani na haka ɗabi'an mutum take za ka ga wani Allah maɗaukaki ya sanya maka san shi a zuciya kawai ka shi kana san shi wani kuma a a a kawai kyamar shi take bai ma bai karya ma bai karya kara ba karya bai zubda ma ruwa ba ko karya ma kara amma sai kawai kana kyamar shi saboda rayukan bisa haɗu ba da juna قال رواه مسلم امام مسلم يفتد وانا حديثي وروى البخاري قوله الارواح زوا حزوا كرشي الى من روايه عائشه رضي الله عنها ميمكن حدغا حديث ابو هريره شي كما يفتد وانا حديثي daga riwaya ta Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta وعن سيد بن عمرو ويقال بن جابر وهو بضم الحمزة وفتح السين المهملة an samu wani hadisi daga Usain da Amr kuma ana cewa ɗan jabir ka ce usair kawa alhamza damma kawa sin fataha wadda sin wadda ba ta da ‘ya'ya ba ta da ɗiya ƙala ya ce kana umar bin al-khattabi radiyallahu anhu idha ata alaihi amdadu ahlil yaman sa'alahu yace Umar da Khattab wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi khalifatu thaniya idza ata alaihi amdadu ahli yaman idan mataimaka na yaƙi saboda haɓakar da addinin Allah madaukaki suka zo mishi daga yaman idan wata runduna wasu mutane wanda za su zo su agaza mishi a bisa yaƙin kafirai sa ɗaukaka kalma ta Allah madaukaki sa'alahum sai tambaye su ya ce, A fi kuma Uwais bin Amir, a cikinku akwai Uwais ɗan Amir, hatta a ta'ala Uwais, har sai da ya samu a cikin wani rindina ko su mutane da suka zo, ya samu Uwais a cikinsu. Fakala lahu, Anta Uwais bin Amir, kai kai ne Uwais ɗan Amir, kala na'am. yace eh ni ne Uwais da Amir qala min muradin thumma min qarn daga murad kuma daga qarn kabila qarn wuri afwan wuri wanda ake cewa qarn qaran qala na'am yace haka nan qala fa kana bika basar barasu ya kasance tare da kai akwai cuta albaras cuta ce ta fata wadda take kama da kuturta fabara'ta minhu illa mawdi'a dirhamin ka warke daga wannan cuta sai kawai daidai abinda za a ce kamar girman dirhami ne shine kawai bai warke ba a cikin qala na'am wais da amir yace eh haka nan na'am qala laka walidatun kana da wata mahaifiya Kala na'am, yace haka ina da mahaifiya tana raye. Kala Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace wa Uwais Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu Naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi na cewa Yati alaikum Uwais bin Amir min amdad ahli al-Yaman Uwais dan Amir zai zo muku tare da mataimaka wanda za su taimaka a bisa yaƙi na mutanen Yaman, min muradin daga murad, thumma min ƙaran daga ƙaran, kana bihi barasun ya kasance iya da cuta albaras, babara min ya warke daga wannan cuta illa maudu a dirhamin sai kawai daidai gwargwadon inda za a ɗora ko girman dirhami, lahu walidatun huwa biha barun iya da mahaifiya amma iya tsananin mata biyayya iya mata biyayya sosai law aqsama ala Allah la barra da dai zai yi rantsuwa da Allah akan sai abu kaza ya tabbata sai Allah ya kubutar da shi da bauta inda misali a cikin tsananin yake da suna lokacin ba ruwa ba zahi ya yi rantsuwa ya ce Allah yau sai Allah ya yi ruwa to Allah sai ya yi ruwan wannan haram da mu ya kubutar da shi daga wannan rantsuwa da yi law aqsama ala Allah la abarra fa in istata'ta an yastaghfira laka fa'al idan ka sami iko ka tambaye shi ya nema ma gafara to ka aikata ka nema manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Umar ka nemi ka roƙi Uwais dan Amir ya roƙa ma Allah Allah ya ma gafara in ka sami iko kai aikata haka nan fastaghfir li Umar yace ka nema mun gafara wajen Allah fastaghfara la sai Allah madaukaki ya gafarta mishi fastaghfara lahu sai nema mishi gafara afwa fa qala lahu Umar sai Umar yace aina turidu ina kake so ka tahi qala al-kufata ina so in tafi kufa ne kala ala aktubu laka ila amiliha ba zan rubuta ma ba wasiƙa ya zuwa wanda yake mulkin kufa prefen kufa akan ya kyautata ya baka dukiya ya kula da kai qala akunu fil ghabra'in nasi ahabbu ilay yace in kasance daga mutane talakawa wanda wanda ba wanda ya san su shehimin alkhairi da aje a fifita na akan wasu duba kaga mutane masu tsoro zai inda wani ne sai kaga a tunda ya samu matsayi ga babban masabki inda za a kula da shi la'alla bayan in zai tayi a bashi ma wani abu da yake waliyi ne na Allah na gaske bai so ya gwada kanshi ba shi wani ne ce a barna cikin mutane shine mafi alkhairi wanda talakawa ne kowa ba wanda ya so shi na hiso falamma kana min al'amil muqbil hajja rajulun min ashrafihi shekara mai zuwa sai wani mutum daga cikin manya-manyan mutanen yaman sai ya hajji fa wafaka umar sai dace ya gamu da umar bin khattab radiyallahu anhu fa sa'alahu an uwais sai tambaye shi game da halin uwais ina uwais yake me yake ciki fa qala taraktuhu rathal baiti qalil al mata na bar uwais a cikin rogazajen gida tsohon gida wanda kuma baya da wani abu tare da shi babu kaya babu abinci babu komi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu Umar ya cewa wannan mutum naji manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yake cewa ya'ti alaikum Uwais bin Amir مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ من إلا موضع درهم له والدة هو بار هو بها بار بر لو أقسم على الله لا بر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل يجيا مش وانا مجانا ده يجيا وأويس فأتى أويسا سي وانا متنية زي وجن أويس kenan da ya koma gida sai ta yi wajen uwais faƙala istaghfir li ka nema mun gafara Allah madaukaki ƙala an ta ahdathu ahadan bi safarin salih yace ai kai kai ne ya cancanta ka nema mun gafara domin ka zo kana sabon zuwa daga bulaguro nagar na kwarai wanda ya tahi makka ya tahi hajji ai kasan yayi bulaguro na alkhairi kuma bulaguro na daga cikin sababi na karɓa addu'a mai bulaguro idan wani abu bai aikata wani abun da Allah ba zai karɓa addu'a shi da ce aikai kai cancanta da ka nema mun gafara Allah domin ka zo daga sabon bulaguro na alkhairi mai nagartaccen bulaguro fastaghfir li ka nema mun gafara qala li sai ce mun laƙaita umar waisu sai tambayi wannan mutum ka gamu da umar ne domin tunda ba wanda ya sani sai umar radiyallahu anhu sai kuma wanda ya faɗi wannan magana a gaban sabai yace halan ka gamu da umar radiyallahu anhu faqala na'am faqala na'am sai ce eh na gamu da shi fastaghfara la sai ne mai gafara fafatina lahun nas sai mutane suka gane shi duba ka gani wali na Allah baya cewa shi wali ne baya kirarin wali taka wani ma bai san shi ba ga dai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida akan shi da falalar da ya samu ga manya manyan sahabbai su Abubakar su Umar su Umar su Uthman ga wanda suka zama ba kuma bayan su ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa ya ba Umar labari ko Umar ya ji manzala sallallahu alaihi wasallama iya gaya wannan babban tabi'i tabi'i ne ba sahabi ba fa fatina lahu an-nas sai mutane suka gane shi wane ne fantalaka ala wajhihi sai tashi ya bar wurin ya tahi shi kama ya zama to fitina ga mutane inda wani ne daga cikin mu ya samu taska ta arziki mutane su ta kawo mai kudi iya ta musu addu'a to amma da yake mutane ne na Allah ya san irin wannan addu'a ba banni bane na neman kuɗi ba sana'a bace ba shi yasa wasu malamai suke ganin wannan khususiya ce kawai ga uwais ba ta game kowa da kowa ba ba sai kaga wani baka je amma suka ce idan ya zamanto wani mutum ne na gari na kwarai babu lahi ku je ku neme shi da sunan abin da ya shahi al'umma gaba ɗaya ba biyan bukatan mutum shi kadai ba kamar yadda sahabbai suke zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani al'amari ya ya dame su kamar fari ko kuma wani abu daban ko wani bala'i su je su roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su tambaye shi ya roka musu Allah haka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abbas radiyallahu anhu na'am قال رواه مسلم إمام مسلم اقتدى نادس وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر أتكون رواية إمام مسلم هل لو دقى أسير بن جابر كما من قاعد أكي أسير بن جابر كو أنا تبش أسير بن جابر باين أسير بن عمرو أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة أهل الكوفة فدوا وفدوا على عمر رضي الله عنه cewa mutanen kufa sun yi tawaga zuwa wata hiya wajen umar radiyallahu anhu wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi uwais cikinsu akwai wani mutum wanda iyawa uwais izgili ya bani ya san wani matsayi gare shi mutum galiban haka ake ganin mutum in ba kowa ba ne ba sai ka ga ana ma izgili ba a san matsayinka ba a san ka da sarauta ba ko wata ilimi ko wani ilimi ba a san ka da komai ba ga kanan dai cike da dauda kaga mutane suna ɗaukar ka kai ba kowa ba domin mizanin mutane a yanzu ba wai tsoron allah ka ba ne a'a mi gare ka da dukiya kana da kuɗi to a girmama ka kai sarauta ne a girmama ka ko kuma kai malami ne mai saddabaru gafartaccen ɗan tsibbu zona a girmama ka saboda tsibbacin amma ba haka ba a mutane ba su damu da kai ba قال أن أهل الكوفة كوفتي وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر سي عمر رضي الله عنه يتي هل ها هنا أحد من القرنيين akwai ɗaya daga cikinku wanda ya zo daga ƙaran faja'a zakar rajul sai wannan mutum ya taho ya zo faƙala umar sai umar radiyallahu anhu ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kad qala san cewa manzo Allah wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi yace lalle yace inna rajulan ya'tikum min al-yaman ku san cewa wani mutum zai zo muku daga Yaman kasar Yaman yuqalu lahu Uwais ana ce mai Uwais la yad'u bil yamni غير أن أم, أم غير أن أم له قد كان به بياض فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم yace akwai wani mutum ana ce mai uwais la yad'u bilyam bayya neman wani alkhairi ga mutane ko albarka ko bayya kirari da wani albarka da yake tare da ita ghaira umman lahu ummul ummin lahu kuma bayan wata mahaifiyar shi wadda take tare da shi wadda mahaifiyar shi ce iya kulawa da ita kad kana bihi bayadun ya kasance iya da albaras bayadu shi ne hori wanda yake cikin fata cutar da take sanya fata ta canza shi ne ake cewa albaras fada Allah ta'ala sai ya roƙi Allah maɗaukaki fa azhabahu sai Allah ya tahiyar mushi da wannan albaras illa mawdi'ad dinar sai wuri da ya kai girman dinare aw dirham ko dirham dirhami fa mallaqiyahu minkum duk wanda ya gamu da shi daga cikin ku falyastaghfir lakum to ya nema muku gafara wa fi riwayatin lahu hallau imam muslim iya da wata riwaya daban ana an umar daga umar radiyallahu anhu kala inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ni naji manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi na cewa inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu uwais mafificin tabi'ai shine wani mutum wanda ake ce mishi uwais walahu walidatun wa kana biha bayad bihi bayad iya da wata mahaifiya kuma na tare da albaras famuruhu ku umarce shi fal yastaghfir lakum ya nema muku gafara ubangiji qawluhu gabra nas bi fathi al-ghain al-mu'jama gabra daiwa ghain wadda take diya ba ainun ba wa iskanil ba daiwa ba dauri wa bil mad gabra da ja wa madda akan ra' wahum fuqara'uhum sune wanda suka zamanto talakawansu wasu alikuhum wanda suka zamanto ba su da komi ba a kulawa da su wa man la yu'rafu aynuhu min akhlaqihim da wa'anda ma ba a san takamaiman shi ba da cikin wanda suke tare da su cikin mutane ba ma san kowa ne ne ba wal amdadu jam'u madadin amdadikin nan jam'i ne na madad wahumul a'awanu wan nasiruna sune mataimaka wanda suke taimakawa a rinjayar da addinin Allah alladhina kanu yumidduna almuslimina fil jihad wanda suke taimakawa musulmi a jihadi mutanen Yaman an san su da yaki وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنسى من حديث عمر بن الخطاب وأن يرجع الله تكار تبتا قريش قال يتي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة نانمي إذن مزالة صلى الله عليه وسلم جمد انتهي عمرة فأذن لي سيبان إذني يبان عمرني انتهي وقال la tansana ya ukhayya min du'aika yace ya kai ukhay tasghiri ne na akh karamin dan uwa kakkamance mu da addu'arka faqala kalimatan ma yasurruni anna li biha ad-dunya yace ya faɗi wata kalma wadda nahi san ta hidada da mun rai da abada duniya da abin da ke cikinta sai dai wannan hadisi da'ifi ne iya da rauni qala rawahu abu daud abu daud ya fitar da wannan hadisi wa da'afahu al-albani fi da'if al-jami' imam al-albani ya raunana da shi a cikin da'if al-jami' imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala iya da manhaji na garin cewa hadisi da'ifi ana aiki da shi a cikin ayyuka na falala shi yasa ya kawo wannan hadisi to sai dai kuma a hakika gaskiya abinda malamai suka ta yi a kan shi hadisi in da'ifi ne ba aiki da shi a cikin kowane abu domin idan ka ce hadisi da'ifi ne ka tabbatar da cewa ba daga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga aikin ko aikin shi ba ba daga sunnar shi bace ba dukkan abin da koyi zaman to ba daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakka bautawa Allah da shi na'am قال وفي رواية قال ya zo a cikin wata ruwaya ya ce, Ashirikina ya ukhayya fi du'a'ika, ka yi tarayya da mu ya kai ɗan uwana a cikin addu'aka. Kala sai hadisun sahi, rahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa kala hadisun hasanun sahi. Shi ma dai mun gani cewa hadisi ne wanda ya zamanto mai rauni kuma takmila ne ruwaya ce daban ta kan wancan hadisi na Umar bin Khattab radiyallahu anhu. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنصب وانا حديث دقاء عبد الله بن عمر wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su kala ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallama ya zuru kuba'a rakiban wa mashiyan fa yusalli fihi rak'atayn mazala sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya ziyartar masallacin kuba masallacin da ya zo madina kahin ya iso madina nan ya gina masallaci iya zuwa wannan masallaci rakiban iya abin haye da dabba shi wa mashin wani lokaci ya tahi a ƙasa fa yusalli fihi rak'atayn yaje yayi sallah raka'a guda biyu a wannan masallaci dan me malam ya kawo wannan hadisi ziyarat makan ko mawadi'il fadila ziyartar wurare masu daraja masu girma نعم قال وفي رواية يازو تكون رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت يا كسنشي يازو مسلاتي kowace rana asabar rakiban wa mashin ya zo wani lokaci a sama bisa dabba wani lokaci a ƙasa wa kana bin umar ya fa'alu abdullahi dan umar ya kasance iya aikata wannan kuma abdullahi dan umar na daga cikin sabon da suna tsananin koyami da suna mazala sallallahu alaihi wasallam ko wata itaciya kan hanyar makka zala sallallahu alaihi wasallam da zai zo ya wuce da taguwa sai da ya sayar da kai abdullahi dan umar bayan an sare ma wannan itaciya babu ita in ya zo daidai wurin sai ya sayar da kai ce dan me kai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya sayar da kai zai wuce wannan radiyallahu anhu ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba abinda muka wade daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am me yake ga shi wali wali ta kashi tsakanin shi da Allah ba da wani ba ba sai wani ya sani ba na'am sai dai mutane sun gane shi